ci gaba da karatunmu na muktasar abdurrahman الشيخ عبد الرحمن الأخضري muna kusa da ƙarshe za mu tashi inda ke cewa a wa'in sajada wahidi farko wanda ya sa alam asali ya mu koma baya kaɗan don mu ƙara fahimtar abin ya ce wa idza qama imamu kamar raka'atayn haka ne ko idan limamin ka ya miƙe daga raka'a ta biyu in an yi raka'a ta biyu a sallah wadda ba ta asubahi ba ai za a yi zaman tafiya sai kuma a miƙe ko yawwa ma'ana ko a azahar ko la'asar ko magariba ko isha'i to idan limami ya miƙe daga raka'a ta biyu ma'ana maimakon ya zauna ya tafiya ya ce a fasabbah bi ko yawwa فسبح به تو كي مسا تسبيه فإن فارق الأرض إن فيرجع يا لابد كفا فاسبعه تو كي ما تبيش إذا أكا تك ركعة دير وتوتؤكو إذا مغربة شيء أكا ذونا أكا تهيا sai a yi sujada kafin sallama sannan kuma sai a yi tafiya a sallama mun gane wannan yawan wancan sujada qabliya kenan saboda an rasa zaman tahiya an miƙe an bar shi yace wa in jalasa fil ula in kai zauna a raka'a ta farko ne maimakon ya miƙe da ya raka'a ta farko maimakon ya miƙe kawo ta biyu sai zauna ya ɗauka zaman tahiya zai yi na farko aw fi thalithati ko kuma ya zauna a raka'a ta uku bayan ya gama raka'a ta uku maimakon ya tafi ta hudu sai ya miƙe sai ya zauna yace faqum to kai ka miƙe kada ka zauna wala ta biyu kuma abokan ka zauna tare da shi domin ka san wurin bai cancanta a zauna ba nan muka tsaya ko yawwa to sai ce wa in sajada wahidatan in kuma liman ya yi sujada ɗaya wata raka saniyata sai ya bar ta biyu mun san dai kowace raka'a sujada biyu ake to da ya ɗaya maimakon ya zauna ya sake yin ta biyu sai kawai muka ga ya miƙe shi liman fa ya ce fasa bihi to ai masa tasbihi a faɗakar da shi a ce subhanallah sai ce wala ta kuma aku haka ne karka miƙe tare da shi illa an ta hafa aqdaru ko'ihi sai idan ka ji tsoron zai kulla raka'a domin da kuka yi tasbihin aka yi tasbihin sai shi ya ƙi dawowa to kai za ka zauna ka ji komawa har sai ya tuno ya dawo da kansa in ko ka ji tsoron zai kulla raka'a ma'ana wannan yake wanda ya zai ya ci gaba da karatu fatiha zai yi sura kuma zai ruku'u kaga an kulla wata raka'a kenan kai kuma kana zaune sai ce in ka ji tsoron wannan fasba'ahu to miƙe ka bi shi sai ku haɗe a miƙewar a karatun fatiha da surarsa da zai kaga in yi ruku'u an yi tare da kai yanzu ka samu wata raka'a mun fahimci abin waccan ta farko tun da kai kana da yakinin ta lalace sai a sai mu je za a gyara ta daga baya ga su zai faɗa mana sai ce wala tajlis ba'da zalika ma abu to daga nan mun kuma ko raba gari wajen zama ma'ana kar ka zauna kuma tare da shi kenan la fi saniyatin wala fi rabi'atin ma'ana ثانية ولا في رابعة في زعمه زعم الإمام يوا me yake nufi a nan ma'ana tun daga nan kuma da nufi shi san shi ko raba gari kar ka sake zama tare da shi ko a raka'a ta biyu ko a raka'a ta uku shi a lissafin liman ba shi yana ga idan misali da ya raka'a a raka'ar farko ne mu kaddara mu dauka yanzu ana sallar azhar a raka'ar farko liman da ya karatun fatiha sai ya sura ya dago da ya ruku'u kai sai ya dago daga ruku'u ya tafi sujada to da ya sujadan nan sai ya dora goshinsa a ƙasa sau ɗaya da ya miƙe maimakon ya zauna ya dago daga ruku'u a daga sujadan nan maimakon ya zauna ya sake sujada ta biyu sujadan nan ɗaya da ya yi sai kawai ya dago sai ci gaba da alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim kaga ya dauka ya shiga raka'a ta nawa ta biyu to a lokacin nan sai a yi masa tasbihi ya fahimta ya dawo ya zauna ya yi sujada sai kuma a miƙe sai a ci gaba kaga sai ya zo ya baɗi saboda ƙarin miƙe waje yawwa to idan bai yi haka ba saboda bai fahimci yadda abin yake ba ko kuma shi yana ganin sujada sa guda biyu ya ta cika sai miƙe sai muka ji ya ci gaba da alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin to sai mamu sai a miƙe sai a bi shi saboda tsoron zai kulla raka'a mun gane wannan to idan ana tsoron zai kulla raka nan aka miƙe aka bi shi yayi karatu fatiha da sura yayi ruku kaga yayi raka yanzu sabuwar raka ta kullu waccan a yaqinin hukuma mu ta baci inda ba a mata sujada ba kuma ba a samu dama an koma a riska an gyara ta ba yanzu an kulla wata sabuwa to wannan sabuwar da ya kulla in ya ruku ya dago sai a tafi a yi sujada ko in aka yi sujada sai kuma a zauna sai kuma a ƙara wata sujada a yi dai raka a ta cika to shi liman zai ce zai zauna ko ba haka bane yawwa saboda a lissafinsa ta biyu ce to ku kuma a lissafin ku ta nawa ce ta ɗaya ce saboda ta wacce ta farko ta lalace to lokacin da ya zauna ina ku ni a za ku shine sai shi yasa ya faɗi wannan wala tajlis ba'da zalika ma'aku bayan wannan to kar ku zauna tare da shi la fi saniyatin a inda yake wannan ruku abin nan tahiya ta biyu a gunsa a lissafin sa raka ta biyu ne to ku ba ku zauna ba saboda a gun bai cancanta a zauna ba a yaƙinin ku saboda waccan raka ta farko ta ɓaci babu sujada sai a miƙe sai a jira shi sai ya gama aikin sa sai ya tafi sai muku wani karatun fatiha sai ku bi shi mun fahimci abin shi a lissafin sa wajen ne ta uku ce in yayi wannan karatun fatiha ya ruku sai ku bi shi a wannan ya dago daga ruku'u a je a yi wata sujada to a nan kuma za ku sai ku sai ku sai ku in ya gama wannan sujada ta daya da ta biyu ai zai miƙe ya ci gaba ko to sai ku bi shi dai har yanzu tunda nan ya tunda nan ba zaman ta iya zai ba yau kuma ba zai ba za ku zauna ku ce ku jira shi gama raka ba tunda dai limamin ku ne wata raka'a yake to sai a bi shi zai karatun fatiha har yanzu kun ga raka'a ta hudu kenan shi a lissafin sa sai ruku'u har yanzu ya dago sai ya tafi sujada sai ya yi lokacin da ya sallama a lissafin sa sai ku miƙe sai ku suko raka'a kun ga kun samu raka'a uku tare da shi mai kyau waccan ta farko ta lalace to sai ku rama waccan ta farko da ta lalace mun fahimci yadda abin yake yawwa shi kuma sai a gaya masa to bawa Allah kai fa ga abin da kai mana sai shi kuma ya gyara sallar sai ya ƙara raka'a ya sai ya baje mun fahimci abin shi ke ne kowa ya fita daga rikici yawwa su yawwa ya zama ba su zaman tafiyar farko ba kaga kenan su ma za su yi kabili saboda sun rasa zaman tafiyar farko wa me ya sa ba su zaman tafiyar farko ba liman ne ya hana su tunda sun bi shi mun gane abu yau nan shi al-lissafin da mai ahalari yake yi yana magana ne akan mamun ma mutum da ne shi yasa yake cewa imamuka imamuka haka yake cewa al-lissafin kamar a ce mamun shi ma shi kadai ne liman ne kawai da mutum daya to shi yasa za ga zai kawo mana inda zai ce in ku jama'a ne ga yadda za ku a wani kes a wani yanayi mun gane dai wannan ko sai ce wala fi rabi'atin in ya zauna zai abin nan shi ma zaman tafiyarsa na karshe da zai yi zaman tafiyar raka'a ta hudu shi ma ba za ku zauna tare da shi ba sai ku miƙe lokacin da zai wannan mana sai ku tsaya a tsaye kuna jiransa yana yin sallama sai ku cika sallar mun gane abin yau نعم هذا الجنة نعم إيه نعم إيه ذا سو تبليغ شيء من سيان يجانا سلسة با su in shi in ya gyara sallarsa a lokacin da ya gyara ai kaga ya sami ƙari a cikin sallarsa na wata raka a lalatacciya sauran kawo'insa masu kyau ne kuma ya yi zaman sa na tahiya ka gani ya yi zaman sa na tahiya da haka ba zai kabi ba sai ya zama ƙari ko in ya dubi surar sallah sai yana da raka a hudu cikakkiya tare da ƙarin su a raka a lalatacciya ka ga ba abi zai su ko waɗannan sallar su raka'o'in duk a jere sun yi daidai saboda sun yi masa tawaye sun tsaya sun ƙi yin wani abu da ya lalata ka fahimci wannan da haka kenan za su yi kabili saboda ba su yi zaman tahiya ba shi kenan kafin zamu yawwa to mu ci gaba sai ke cewa fa idza sallama in shi yayi sallama liman kenan fa sai kai ma mun sa sai ka ƙara raka'atan ukhra badalan min ar-rak'ati allati alghaytaha mun gane yawa sai ka yi wata raka'a daban wato a madadin raka'ar da kai watsi da ita din nan baniyan kuma gini za ka yi ba qadiyan ba ba ramuko za ka yi ba ma'ana raka'ar da za ka ci ko din nan da za ka rama fatiha kawai za ka yi banda sura shine ma'anan baniyan yawwa karka ce za ka ramo raka'ar farko da ta lalace ka ce bari ka yi fatiha da sura a fatiha kawai za ka shine ma'anan baniyan muna ganewa sai ce wa tasjudu qabla salami ka gani kai ma mu sai ka sujuda kafin sallama saboda me wancan rashin zaman tahiya da sai ce fa in kuntum in kun kasance jama'atan ku jama'a ne da yawa ba mutum ɗaya bane mamu fal afdalu lakum to abin da yafi dace muku an tuqaddimu wahidan sai ku gabatar da ɗaya daga cikin ku lokacin da liman ne ya sallama ya sallame ku sai a tsammanin ka tashi ka kafin ku yi masa tambihi sai kawai ɗaya daga cikin ku sai wani ya turo shi sai yo gaba duk an an fahimci abin kenan da za a yi sai a yi sai a yi waccan raka'a ɗaya baniyan din sai a zauna a yi kabli sai a yi tahiya kuma sai a yi sallama kaga wani abu ba in ba ilimi kuma duk abin da ya samun a ma wato duk mamun hankalinsu ya fahimci wannan an shiga wannan rikicin kuma a samu duk sun fahimci ga yadda za su gyara sallar wannan cin nasara ne ba eh to shine sai ki cewa an tuqaddimu wahidan yutimmu bikum sai ku sa ɗaya daga cikin ku ya cika muku sallah maimakon a ce kowa ya kasa daban kaga kenan jama'a ta fito daga wata jama'a eh to mu tsaya da fata an fahimci abu insha Allah darasin gaba za mu zai zama mana shi ma kila sau biyu daga na littafin ahalari zai kari za mu gani kuma da za a insha Allah Allah sa mu dace Allah tsara mai kunci Allah mu alaikum salam wannan shi ne babu da aka yi tawaye eh idan ma zai karo ta aka idama amma an shi a tsayin ayyukin sa sallar ta tashi ka sai ya ga suna yin wani abu ne sun masa tawon dole zai tunani menene in Allah ya taimake shi ya tuno to sai ya tashi ya yi wata ya kara raka'a in bai tuno ba sai sun sallama sun biya masa malam raka ta farkon nan fa baka yi mata sujada ta biyu ba sujada ɗaya kawai kai ku ci to sai ya miƙe a lokacin sai kabbara ko shi ke nan zai sake wata raka yau shi ma ya baniya ya lana wancan ta ɓaci sai ya gina kawai raka ta hudu zai ƙara shi ke nan sai ya bani inda ce zai tuna ba ga abin da ya faru na kamar yadda aka ce a dole ne suka masa sallah Na'am.
idan zai iya suka masa sallah idan ya fahimta kamar ya ma'ana a ce amma idan a tura wani limami da suka sallah shi ai sun riga sun rabu sai dai idan ya tuno abun kafin ya yi sallama sai su ga ya miƙe zai ciko suka fahimci kuma wata raka'a ce da ta lalace zai gyara sai su bi shi shikenan yau duk aiki saboda yanzu a ƙarshe za a tashi kowa ya raka'a hudu kuma abin da ake so ke yau idan kan ake sun tashi suna cikawa na shi ma tunda zai kara guda ɗaya na zai iya bin sai ya bi su shikenan ya dawo mamu Eh, Allah ya kyauta suna maɗauki ƙara mana iyo wato kun ga 'yan uwa wato wannan yana nuna mana wallahi muhimmancin karatu yau musuluncin nan ba zai yiwu ba karatu ya jama'a idan har za ka zauna kawai kai musulmi ne kawai ka je aikin ka kai tuwo ka dawo kai kwanta kawai shi kenan baka san ilimi ba gaskiya bai kamata ba ya kamata komai ka san da zaka gyara musamman harkar sallah ne shi yasa malami Allah ya rubuta littafin nan ana ganin sa kamar karamin littafi littafi ne babba wajen koya mutum yadda zai gyara sallah da tsarkin nan ne da sallah shi yasa ai yace dama farillan ainihi ne farillan ainihi fardu ain fardu ain shine farillan da wani ba zai dauke maka ba har yanzu na harkar ba wani il- ilimi ne wanda ba dama ka je kawai ka kwanta wani ya sani wata baka sani ba shike nan fardu kifaya ba sallar gawa ba ce sallar gawa ita ce wani zai yi in ba ka amma wannan tilas ne ka san wannan abu shi sa lalle a mai da hankali a karatu sosai yadda za a fahimci yadda za a gyara yanzu wannan abu ne nake faɗa ɗazu idan da irin wannan abu zai faru kuma ga ma mu la'alla shirko shirko za a yi wani masallatai da yawa sai an sai da za a yi ila dole sai an kai ga a yi magana a cikin sallar kuma kuma a rikice a watsi a ce a sake daga farko duk ba abin da ba zai faru ba yawa don haka a yi kokari a kawo da jahilci kuma wannan jahilci ne a bangaren da tilas ne tilas ba zancen wani sauki in ka ga dama ka koyi sallah amma wajibi mutum kowa ya koyi sallah duk wanda zai iya sallah ba duk girman sa ciwo kansa hasara Allah ma in ke kyauta mana Allah ya ƙara mana fahimta ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka a rayuwarmu ya kuma dukkan abin da muka sa a gaban mu ko asiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين